بعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan takwas miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 124 a darasin da ya gabata mun karanta sharhin a sheik fauzanul fauzan a ƙarƙashin gaba ta 156 wadda imamul barbahari yake cewa ka tsaya tsaye duk sanda ka ci karo da wata aya cikin ayoyin alkur'ani kuma tana cikin jerin mutashabihai ko kuma ka ci karo da wani hadisi wanda hadisi ne mutashabihi to karkace za ka yi kiyasi da fahimtarka ko da kwakwalwarka wajen warware wannan shubuha din da ta zo a ayar ko kuma a cikin hadisin a ƙarƙashin haka sai muka fahimci babu yanda za a ɗan uwa ka gane sallah ka iya sallah kuma sallaka ta zama a kan tsari kuma ta zama mai ban sha'awa mai ban ƙaye kuma ba ta bambanta ba da sauran 'yan uwanka musulmi fa sai ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah cewa ya aqimu salata yayi umarni da a tsaye da sallah amma bai faɗi ainihin wato adadin sallolin ba bai faɗi lokutan sallolin ba ɓaro-ɓaro sannan bai faɗi adadin raka'ar kowace ainihin wato wato bai faɗi adadin raka'ar kowace sallah ba bai ce a tsaye ga abin da za a karanta a ruku'u ga abin da za a ce in an dago ga abin da ake dagowa da shi in an tafi sujada ga abin da ake duk sanda aka yi raka'a biyu akwai zama me ake karantawa a zaman ba inda Allah ya yi wannan bayanin a cikin alkur'ani da hakan aka ce a kyala kowa ba sai ya bi ta ofishin manzo Allah ba ya fahimci alkur'ani ina tabbatar maka da kaga hauka a cikin sallah za ka ga kuma ba za ka sami ainihin wato haɗuwar kai da tsari a cikin sallar mutane ba amma yanzu duk wanda ya haƙura ya bi manzan Allah duk inda yake a duniya za ga sallar mu iri ɗaya ce duk wanda kaga yana sallah ba irin ta sauran musulmi ba irin waɗanda ba su yarda manzan Allah ya fassara musu alkur'ani ba ne ina fata an gane haka kuma ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta wani hadisi da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wannan hadisin ba za ka fahimce shi ba domin ya nuna cewa fada tsakanin musulmi kafirci ne sannan akwai ayar alqur'ani da ta nuna dan an samu sabani an samu rashin jituwa har ta kai ga gabzawa har da fada har da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi har yanzu ba su fita daga musulunci ba suna nan akan imaninsu duk da cewa masu laifi ne wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi aw ila amrillah har zuwa karshen aya kaga wannan sai nuna cewa wancan hadisin ba yana nufin babban kafirci ba in aka samu rashin jituwa tsakanin musulmi da musulmi shikenan sun kafirce irin kafircin Abu Lahab da Fir'auna da sauran kafirai manya-manya ana nufin lalle sun aikata babban laifi sun aikata kaba'ira min kaba'irin dhunub wannan duk mun tattauna akan wannan gabar sai muka tattauna akan cewa wala tadlub min indika hilatan taruddu ala ahli bid'a imam al-barbahari sai yake baka shawara cewa kar ka zamto in kana so ku tattauna da dukkan wani dan bid'a to kar ya zamto kana so ka tattauna da shi ba bisa ilimi ba kana so ka tattauna da shi ne bisa dabaru da hikimomi da falsafa ba tare da karatu ba in har ka san ga wani ɗan bid'a kasurgumin ɗan bid'a yana da shubuhohi da yake jan mutane da su kai kuma ba ka da isasshen ilimin da za ka iya tattaunawa da shi shiru ya fi maka alkhairi kar ka ba shi dama ya lallasa ka ya nuna cewa kai ne baka da gaskiya bayan tare da kai da tare da kai gaskiya take matsalar da aka samu kai ka kasa fito da gaskiyar fili kai ka kasa ainihin wato nuna cewa gaskiyar tana tattare da kai dan haka shi yasa Muhammad ibn Sirina ya huta duk da falalarsa da girmansa yake cewa shi ba zai amsa wani dan bid'a ba tambaya kwaya ɗaya tak ba dan ba zai iya amsa masa ba sai dan dukkan dan bid'ar da ba gaskiya yake nema ba me amfanin tattaunawa da shi bata lokaci ne domin ba gamsuwa zai ba to a karkashin wannan shi ma mun karanta dogon bayani da Sheikh Fauzan al-Fauzan yayi dan ya sake fito mana da wannan matsala a sarari da aka duk sanda wawaye magana kaka saurare shi Imam Shafi ya gama maka ainihin wato wato ya gama baka shawara cewa idza nadaqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu khamadan yamutu shikenan kawai duk mutumin da yazo ba wani mai ilimi ba ba ilimi zai maka magana ba zai zo da wauta da jahilci ba daidai bane ka amsa masa ka rabu da shi kawai domin mafi alherin amsar da zaka bashi shine kai shiru domin duk sanda ka bashi amsa ka yaye masa abin da ke damun sa ka taya shi so yake a san shi kuma ka taimaka an san shi amma in ka kyale shi yayi ta haushi yayi ta haushi Imam Shafi yace da bakin ciki zai mutu so yake a tanka ba wanda ya tanka masa kowa yana ta addinin sa irin wanda aka saukarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanta gabar da malamin ki cewa gaba ta 158 cewa idan ka ji mutum idan ka ji mutum yana cewa mu fa muna girmama Allah duk sanda ya ji wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ya ce to mu gaskiya fa mu fa muna girmama Allah ka sani wannan mutum ba jahami domin su ne waɗanda suke inkarin wato ayatu sifat ko kuma nususu sifat duk wata aya da ta zo da wata sifa cikin sufofin Allah ko hadithi cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam to sukan yi kokari su kore wa Allah wannan sifa din da haka in kaje yana faɗan haka yana nufin wannan hadithin da ka kawo wannan nassin da ka kawo na tabbatar da wata sifa cikin sufofin Allah bai yarda da shi ba da haka wato yana so ya inkari ya kuma kiyarda da wani hadithi cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ce maka yana girmama Allah ne yana tsarkake Allah musamman yaji hadithin ganin Allah da aka ce yan aljanna za su yi ranar tashin alkiyama hadithin saukowar Allah madaukakin sarki saukowa irin wanda ta dace da shi da makamantan irin wannan to wannan shine zamu tashi akan sharhin sharhin Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah قوله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي الشيخ فوزان الفوزان yake cewa karkashin wannan magana ta Imam al-Barbahari cewa idan ka ji mutum yana cewa mu fa muna girmama Allah a duk sanda ya ji wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji yayi amfani da wannan kalmar cewa mu fa muna girmama Allah fa'alam imam al-barbahari ya ce ka fahimci cewa annahu jahamiyun wannan mutum mabiyin jaham bin safwan ne wanda ɗaya ne daga cikin wato founder ko kuma shine wanda ya kafa wato aqidan nan ta jahamiyanci wadda mun sha yin ishara zuwa gare ta a wurare mala ya sha kawo mana irin wannan li'anna al-jahamiyya idza sami'a ahadith as-sifat domin dukkan bajahami mabiyin jaham bin safwan duk sanda ya ji hadithan sufofin Allah mithla hadithin nuzul misalin hadithin saukar Allah madaukakin sarki da manzo Allah ya tabbatar cewa Allah yana saukowa zuwa sama ta kusa duk sanda sulusun dare na ƙarshe yayi ya dinga cewa ina me kira in amsa masa ina me roƙo in bashi ina me neman gafara in gafarta masa dan mutum ya ribaci wannan lokaci ya tashi ya tura da bukatunsa zuwa ga Allah subhanahu wataala to an ce yana sakowa amma duk sahabbai ba wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace sakowa kaman ya saukowa saboda in an ce sufofin Allah su ba su da wani dogon bayani da suke nema sun fahimta haka tabi'ai suka fahimta haka duk wanda suke akan doro na gaskiya babu wanda yake da ja game da cewa Allah ta'ala yana sakowa tunda manzon Allah wanda yafi kowa sanin Allah ya tabbatar da haka ina fatan gane sannan kuma wa hadithu ru'yatil mu'minina Allah azza wa jal sannan za ka ji duk sanda suka ji hadithin da ke magana akan muminai za su ga Allah ranar tashin alkiyama shi ma mun sha tattaunawa a nan cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira akwai waɗanda za su ga Allah wasu fuskoki masu haske masu ni'ima za su ga Allah Allahumma ja'alna minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadithi cewa innakum satarawna rabbakum iyanan lalle ku ‘yan aljanna za ku ga Allah kuru-kuru ranar tashin alkiyama, la tu ba muna fi ru'uyati ko inda ru'uyati ba sai kun yi turere niya ba wajen ganin Allah maɗaukakin sarki, kamata raunar kamara lailatul badr kamar yadda idan wata ya kai kwana goma sha hudu ya cika ya fito ya yi haske ɗin nan daga ko ina mutum yake yana ganinsa ba sai ya ce wani ya kare masa ko sai an yi turere niya ba. To irin wannan hadithin na cewa mumine za su ga Allah in ka kawo wannan hadisin sai ka ji ba jahami ya ce mu fa muna girmama Allah kenan bai yarda da wannan hadisin ba qala innana nu'azzimu Allah azza wa jal sai ka ji ya ce mu fa muna girmama Allah mai girma da daukaka ai innana nu'azzimuhu an hadhihi al-ahadith ma'ana muna girmama Allah ba ma jingina masa irin waɗannan hadisai li'annaha indahu domin waɗannan hadisan a wajen mai aqidar jahmiyanci taqtadi tashbih Allah wai wayannan hadisan suna hukunta kamanta Allah bi khalqihi da halittarsa in aka ce saukowa suna daukan saukowa irin yanda sauran halittun Allah ke saukowa ko daga bene ko daga kan wani abu mai tsauni ko wani abu mai tudu sai suke kamanta Allah da wannan sai da suka kamu da wannan cutar ta kamanta Allah da abin halitta sannan sai suke ganin bai dace a ce Allah yana saukowa ba sai da suka siffanta ganin Allah da aka ce mumine za su yi sai suke ganin kamar irin ganin da muke yi wa junanmu ake yi wa Allah subhanahu wata'ala to si shi sa sai da suka samu wannan matsalar ta tashbihi a cikin zuciyarsu sannan sai suke ganin ba za su tsarkake Allah ba sai sun kore cewa za a gaishe ranar tashin alkiyama wannan shine babban matsalar da suka samu ina fata an gane wa hadha tanaqqusul lillah sai kaji sai kaji suna cewa irin waɗannan hadisan wato rage matsayin Allah suke suna tauye wa Allah matsayinsa fa yakunu indahu anna ahadithar rasul sallallahu alaihi wasallam da haka a wajen mai aqidar jahamiya shi a wajen sa waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha tanaqqusul lillah kaman hadisai ne da suke nuna tauye matsayin Allah subhanahu wataala wa fiha tashbihun sannan a cikin soyayya akwai tashbihi kamanta Allah da abin halitta fa huwa la yuridu ta'zim Allah at-ta'zim al-haqiqi kar ka dauka yana nufin yana girmama Allah irin girmamawa ta gaskiya dukkan wani wanda yake da irin wannan aqidar ya kai ya kai manzon Allah girmama Allah bai kai shi ba kowane ne shi bai kai manzan Allah girmama Allah ba kuma manzan Allah ya jingina wa Allah waɗannan sufofin yanzu yana so ya ce manzan Allah baya girmama Allah kenan yana so ya ce manzan Allah yana rage matsayin Allah yana nufin ya ce manzan Allah ya siffanta Allah da ababen halitta idan har bai fi manzan Allah sanin Allah ba bai fi manzan Allah girmama manzan Allah ba to ko shakka babu akan bata yake tunda manzan Allah ya tabbatar da waɗannan hadisan lakin lahu hadafun sai dai ba wai gaskiya ba shi ma yake nema yana da wata manufa min hadhihi kalima daga fadin wannan kalmar wannan kalmar cewa mu fa muna girmama Allah da kaji ya fada wata kalma ce akwai manufa a cikin ta wa huwa yuridu annahu la ya'mala bi hadhihi ahadith a takaice abin da yake so ya nuna maka shi fa ba zai yi aiki da waɗannan hadisan ba qawluhu yuridu an yarudda athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bi hadhihi kalima imam al-barbahari yace duk sanda kaji mutum yana irin wannan rara gefa to yana so ne ya yi raddi ga wani hadisi cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe hadisin manzan Allah da irin wannan rubabbiyar kalma tasa ai bi kalimatin ai da kalmar nu'azzimullah mun fa muna girmama Allah fa hiya kalimatu haqqin walakin yuradu biha batil in ka duba mu fa muna girmama Allah ganin girman Allah wannan kalma ce ta gaskiya kalma ce mai kyau amma ana nufin ƙarya da barna da ita wato kalimatu haƙƙin yuradu bihal batil kalma ce ta gaskiya amma aka yi nufin barna da ita musulmi ya ce yana ganin girman Allah wannan ai wajibinsa ne da haka sai ka ɗauka wani abin kirki ya faɗa a'a akwai abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa game da wannan kalma wa huwa yuradu biha raddu ahadithus sifat abin da yake nufi da wannan kalmar yana so ya ƙiyadda da hadisan sufofin Allah as-sahiha waɗanda suka inganta a cikin as-sabita suka tabbata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu za'ama annahu tanaqqusul lillahi azza wa jal domin a cewarsa a faɗarsa irin waɗannan hadisan wai suna rage wa Allah matsayi yanzu yana so ya ce manzan Allah ya rage wa Allah matsayinsa domin hadisai ne da suka fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa bai magana bisa san zuciya in huwa illa wahyin yuha da haka waɗannan duk suna nuna cewa wayannan mutane shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba daga sharrin su domin suna nuna hadisansa suna rage wa manzan Allah suna rage wa Allah matsayi qawluhu faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairi sannan wannan magana tasa shi duk wanda yake faɗin irin wannan maganar to yana riya cewa kaman ya fi kowa sanin Allah yana so ya ce har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah bai kai shi sanin Allah ba ai annahu a'lamu billahi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna cewa ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah wa hal ba'da hadha al-kufri kufrun banda bayan wannan kafircin akwai wani kafirci yanzu akwai wanda ya isa ya buɗi baki ya ce ya fi manzan Allah sanin Allah ya fi manzan Allah girmama Allah wannan faɗin wannan kalma akwai wani kafirci da yake wato da zai biyo bayanta wal iyazu billah qawluhu fa inna jumhuran nas min as-suqa domin da mafi yawan mutane cikin gama gari amawa wa gairihim da wasunsu ala hadal hal suna kan irin wannan halin shi yasa an aka ce Allah yana sama sai mutum ya dinga jin kai ya za a ce Allah yana sama ba ilimi bane da shi ba komai ba kawai shi da yana ganin saboda an shayar da shi irin wannan gubar ta ainihin wato korewa Allah sufofinsa as-suqatu yani al-awam abinda ake nufi da as-suqa cikin mutane sune gama gari idza sami'u kalimatan tu'azzimu Allah idan suka ji wata kalma da take girmama Allah akhadhu kalamal jahmi sai su riƙi wannan magana ta bajahame ala zahirihi akan zahirinta li'annahum la yadruna muradahu domin su ai jahilan sauran jama'ar gari ba su san manufar shi wannan bajahame din ba wannan kalmar da yake faɗa ba su san me yake nufi da ita ba in ya ce mu muna girmama Allah maɗaukakin sarki kai wanda ba mai karatu ba sai ka ɗauka har zuciya yana nufin yana girmama Allah abinda wannan kalmar take nufi yana nufin ba bai yarda da hadisan manzan Allah ba da suka faɗo wasu sufofi na Allah subhanahu wataala domin shi a wajen sufanta Allah da irin waɗannan sufofin rage wa Allah matsayi ne rage girman Allah ne subhanahu wataala قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نحيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم إمام البربهاري كنا يتي وإذا سألك أحد إذا وني يتنبيك عن مسألة جمد وتمسألة في هذا الباب أئر ونن بابي وهو مسترشد من من شريا لكما fakallimhu a tsaya ku tattauna da shi ya kai masa magana wa arshiduhu shiryar da shi idan wani mai neman gaskiya a irin wannan bangare da muke tattaunawa sai ya zo wajenka yana neman gaskiya bai fahimci matsalar ba tsaya ka tattauna da shi ka fahimtar da shi wa idza ja'aka amma idan ya zo maka ne yunazirka wai dan yayi debate da kai yayi muqabala da kai fahdharhu kai hatara da shi ka kiyaye shi fa inna fil munazarati domin a cikin munazara debate a cikin tattaunawa irin wannan a cikin muqabala almira akwai musu wal jidal akwai jayayya wal mughalaba akwai neman cin nasara akan abokin tattaunawa wal khusuma akwai rigima wal ghadab akwai fushi duk sanda aka ce a zo a tattauna a zo a yi muqabala to gurin da ake wannan tattauna ka kalli masu yin sai ka samu waɗannan sufofin akwai almira jayayya akwai aljidal musu akwai al- wato al-mughalaba neman wani ya fi karfin wani wani hujjarsa ta fita wani wal khusuma zaka samu akan karke da fada wal ghadab da kuma fushi wa qad nuhita kai ko dan uwa musulmi ai an riga an hane ka an jami'i hadha daga dukkan waɗannan abubuwan jiddan kuma hani sosai aka yi maka game da wannan wa huwa domin irin wannan munazara din yuzilu an dariqil haq yakan kawar da mutum daga tafarkin gaskiya walam yabluguna sannan har yanzu mu labari bai iso gare mu ba an ahadin min fuqaha'ina daga daya cikin manyan malamanmu wa ulama'ina da malamanmu da fuqaha wato masana addinin cikinmu annahu nazara ba mu taba jin cewa akwai wanda yayi munazara ba au jadala ma'ana yayi muqabala da wani au jadala ko yayi ja'in ja da wani au khasama ko yayi husuma da wani cikin manyan malaman da muke koyi da su a addinance ba mu ji wani yayi haka ba ballantana har wannan ya zamanto wani abun burgewa da za a dinga yawan yi zo mu yi mukabala zo mu tattauna har a dinga sawa a social media a dinga yadawa wani sun yi mukabala da wani wani sun yi mukabala da wani wani sun yi mukabala da wani wani sun tattauna da wani kaga in kana shiga social media za ga abun ya yawaita manyan malamai da suka koyar da addini kawai koyar da addini suka yi su ba ba karkewa suka yi da jayayya da musu a hana ka gaba kana da inda za ka je wani ya tsaye da kai ba zai yadda ba kai ma tunda ba akan gaskiya yake ba ba za ka yadda da shi ba ku yi ta taɓurza a gurin ya hana ka yin gaba ga kuma mutane nan suna cikin duhun jahilci suna buƙatar ilmantarwa da aka so abin da suka yi kawai wayar da kai suka yi suka yi rubuce-rubuce suka ilmantar da al'umma ba su shagaltu da yin musu ba su shagaltu da yin jayayya ba ba su shagaltu da yin muƙabala ba ba su shagaltu da neman galaba akan abokin tattaunawarsu ba a sharh sharhin wannan magana قوله وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده السائل ينقسم إلى قسمين الشيخ فوزان الفوزان يتي مي تنبيا يا كسو كشي بيو duk wanda zai maka tambaya to ɗayan mutum biyu ne alƙismul awwal kashin farko na masu tambaya sa'ilun akwai wanda yana tambaya mustarshidun yana neman shirya ne bai sani ba yake so a sanar da shi bai gane ba yake so a ganar da shi bai da ilimi yake so a ilmantar da shi tsakaninsa da Allah kenan mai neman shirya ne fa haza to in ka haɗu da irin wannan mai tambayar lahul haqqu yana da haƙƙi a kanka fi annaka tujibuhu ka amsa masa tambayarsa wato waddihu lahu kai masa ƙarin bayani wato shajji'uhu kuma ka ƙarfafi gwiwarsa ka ce masha Allah wannan tambayar taka ta yi kyau sosai ta yi ma'ana kun ji tambayar da ya kama sake fito da tambayar da mai tambayar yi saboda ka fahimci cewa mai tambayar nan mustarshidun mai neman gaskiya ne mai neman shiriya ne da aka bai kamata da yayi tambaya ka ce ba za ka amsa tambayarsa ba amsa masa tambayarsa dole ka fito masa da abin da yake cikin wato duhun kai a kansa ka wayar masa da kai ka karfafi gwiwarsa dan in yana da irin makamantan irin waɗannan tambayoyin kai ya ɓoye dinga fito da su yana yi dan a ci gaba da yi masa bayani akwai mai tambaya da irin wannan sigar alqismul akhar akwai kuma kashi na biyu na mai tambaya sa'ilun akwai wanda mai tambaya ne muta'annitun mai taurin kai da girman kai ko ka kwan kawuni kana mai bayani ba zai yadda ba ko dai irin yan inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna aw muhtadun mutum ne wanda kawai shi yana ganin yana kan ra'ayi ko aƙidar iyaye da kakanni ko da akan kuskure suke da aka shi ba za ka canza shi ba in za ka kwanka mai bayani ce kawai jin ka nake ni ba zan yarda ba to wannan wanda zai tambaye ka amma mai tambaya ne muta'annit mai girman kai wa gaskiya ba za ka ba zai taba gane gaskiya ya sauka daga kan kuskuren sai ya dawo kan gaskiya ba muta'annitun mutum ne mai kafirin taurin kai mu'taridun mutum ne mai musu yushabbihu ala nas yana so ya shigar wa mutane rikici da shubuha shi yasa kawai sai ya zo masallaci mala ina da tambaya in ka ji tambayar kawai so yake kawo rudu so yake jefa wa mutane wani tunani marar kyau ba yadda zai ba in darasin ka za ka karar da shi wajen yi mai bayani yana nan akan aƙida saboda zai sauka ba kawai ya hana wasu su fahimci gaskiya ya hana wasu su fahimci karatu ya shigo kuma ya dan ya jefa wa mutane rudu fa haza to kai a matsayinka na mai karatu in ka ci karo da irin wannan mai tambayar mala yace ihzarhu kai hatara da shi wala tadkhul ma'ahu fi maidan kar ka shiga wannan fagen tare da shi kar ka shiga fa innaka idza taraktahu in hasama al-amr domin idan kai watsi da shi al'amarin zaka dakile al'amarin alaga mata malam yayi tambaya kaji tambayar kwata-kwata ba ta da alaka da abin kuma ka fahimce shi muta'annit ne mu'taridun to kawai ka ci gaba da karatunka an gane ko ci gaba da karatun karka saurare shi ballantana ya baka amsa ka bashi amsa da kai haka in hasara al'amru in hasama al'amru to ka dakile al'amarin abin da yake so yayi bai samu nasara ba tunda ka gane shi wa idza dakhalta ma'ahu in ku ka kuskura ka shiga wannan tattaunawa da shi fa innal amra yazidu sharran to al'amarin zai ƙara muni wata wani tallan wata aqida yake wata fahimta ce da shi gurɓatacciya yake so ya tallata ta sai ya zo gurin karatunka sai yake so ya shigo da ita ga masu sauraron karatu in ka fahimci haka ka saurare shi wa huwa yuridu an yuharrika fitna so yake kawai ta da fitina to shi yasa kaga masu tambaya iri biyu ne akwai mai tambaya wanda da gaske yake neman gaskiya yake akwai kuma mai tambaya irin ta ta'annuti ta girman kai da taurin kai ba yadda zai ba so yake yi ya isar da wata manufarsa cikin mutane fi hadal bab a cikin wannan babi da muke ta magana cewa in wani ya zo ya maka da tambaya ka gane gaskiya yake nema ka tsaya kai mai bayani ya'ani babal asma'i was sifat ana nufin babin da ke magana akan sunayen Allah da sukofinsa qawluhu wa idza ja'aka yunadhirka in ko yazo yace so yake malam so nake mu tattauna da kai so nake mi jayayya ko mi mu muqabala da kai in kana qasduhu al munazarata wal mujadalata fatruku in ka gane manufarsa kawai shi dan ina da muqabala ne manufarsa muqabala manufarsa mujadala jayayya da musu fatruku kai watsi da shi la tadkhul ma'ahu karka shiga wata tattaunawa tare da shi li'annahu yuridu ad-dalala domin yana son ya batar da mutane wa yuridu talbisa yana so ya hautsina wa mutane ƙarya da gaskiya yana so ya cakuɗa wa mutane al'amari qawlu imam al-barbahari yace fa inna fil munazara domin duk sanda za a yi tattaunawa duk sanda za a yi munazara to za ga munazara ta kunshi almira musu waljidal jayayya walmughalaba da neman galaba walkhusuma da fada ko rigima walgadab da fushi lidhalika dan haka lamma dakhala rajulun ala al-imam malik rahimahullah shi sa lokacin da wata rana imam malik yana zaune a majalisi yana karatu sai wani mutum ya shigo wa huwa fil halqa imam malik yana cikin halqa da'ira da ake karatu da dalibai qala wannan mutumin kawai yana zuwa sai ya ce imam malik inna allaha ya ƙul alagafata malan Allah maɗaukakin sarki yana cewa arrahmanu alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita al arshi kai fastawa ya ya daidaita sai imam malik ya gane wannan ɗan aƙida kaza ne kuma akwai dalilin da yasa yi wannan tambayar fa adraka malikun rahimahullahu bi ra'si imam malik ya sunkuyar da kansa hatta arika har sai da yayi zufa min alhaya'i min Allah azza wa jal saboda kunyar Allah mai girma da daukaka thumma rafa'a ra'sahu sanan sai can Imam Malik ya dago kansa wa qala sai ce alistiwa'u ma'lum daidaita da aka ce Allah ya daidaita al'arshi daidaita sananniyar abaci wal kaifu majhul sai dai shi yanda Allah ya daidaita ne ba wanda ya sani wal imanu bihi wajib kuma imani ji cewa Allah ya daidaita al'arshi wajibi ne wasu'alu anhu bid'a tambaya akan yaya Allah ya daidaita wannan tambayar bid'a ce wa ma uraka bana ganin kai illa rajulun fi- rajula illa rajula fitnatin face mutum ne da kake so ka kawo fitina kai ba wani abu nake ganin ka ba face mutum ne mai so ka kawo mutane fitina fa ukhri fa amara bihi fa ukhrija imam malik ya umarci daliban sai ya ce a fitar da shi daga majalisin sa aka yi cali cali aka ciccibe shi aka kore shi aka fitar da shi daga majalisin li'annahu la yaqsidu al-istirshad saboda imam malik ya fahimci wannan mutum ba yana neman shiriya bane da wannan tambayar wannan tambayar ta sa ba ta mai neman shiriya bace wa inna ma yaqsidu tashbiha 'ala an-nas yana so ya kawo wa mutane rikici ne da rudo wa nafya al-istiwa da kuma korewa mutane wannan magana ta istiwa'in Allah a arshi wa tafsirahu bi ghairi tafsirihi sahih so yake ya kawo wa mutane wani tafsiri game da istiwayin Allah a al'arshi ba tafsiri wanda yake ingantacce ba shi yasa da Imam Malik ya gano shi ya bashi waccan amsar kuma yasa aka fitar da shi daga gurin karatunsa qawluhu wa lam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nazara aw khasama aw jadal Imam al-Barbahari ce mu dai a malamanmu da suka gabata malamanmu na addini malamanmu masu koyar da mu addini ba mu ji cewa wani ɗaya daga cikinsu ya yi muƙabala ba ko ya yi jayayya ko ya yi rigima ai lam ya fa'al hazan nau'u min al-mukhasama ai irin wannan husumar da ake yi da sunan muƙabala a yau a irin lokacin su imamul wato Sheikh Fawzan al-Fawzan yake cewa irin wannan da ake nau'in na mukhasama allati yuradu biha itharatul fitna wanda in ka fahimci wannan tattaunawar wannan muƙabalar ana nufin tada fitina ne kawai wa tashkikun nas da kuma jefa wa mutane kokonto game da imanin da suke da shi na gaske wa nashrul balbala da kuma yada bala'i cikin mutane ahadun ba a samu ɗaya ba minal a'immati daga cikin jagorori limaman shari'a din nan wal ulama da malamai wa salafi hadhihi umma da magabata cikin wannan al'umma ba a samu ɗaya daga cikin su ba au da khala hadal maidan ya shiga cikin wannan fage ba a ji cewa wata ran imam malik ya yi mukabala da wani cikin yan bid'a ko imam shafi'i ko imam ahmad bin hanbal ko imam bukhari ko dukkan manyan malamai limaman shari'a dinnan ba za ka ji daya daga cikin su yayi irin wannan tattaunawar ba da wani cikin mutane wa inna ma yurshiduna sa'ila su kawai aikin su ko da yaushe kawai suna kokarin shiryar da mai tambaya al-mustarshida wanda yana neman shirya lassa ilal muta'annita ba mai tambayar da yake da taurin kai da girman kai ba allazi la yuridul fa'idata wanda ba wata ba wata fa'ida da yake so ya samu wa inna ma yuridu itharat itharatal fitna kawai yana so ya tayar da hayaniya wal jidal da jayayya wal munazara da muqabala waddinu wadihun shi ko addinin Allah a bayyane yake walillahi alhamd mun gode wa Allah qala Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce ma yujadilu fi ayatina illa fi ayati llahi kai illa alladhina kafaru ma yujadilu fi ayati llah babu mai jayayya game da ayoyin Allah illa alladhina kafaru Allah ya ce sai waɗanda suka kafirta wal qur'anu wadihun al qur'ani a bayyane yake yubayyinun wato asarari yake falaisa fihi jidalun da haka babu wani jayayya a cikinsa nu'minu bihi dan haka muna yin imani da alqur'ani wa nuthbitu ma jaa bihi muna kuma tabbatar da abinda alqur'ani yazo da shi nu'minu bihi lafzan muna masu imani da alqur'ani a lafazinsa wa ma'anan da ma'anarsa wa na'malu bihi kuma muna aiki da alqur'ani kama jaa anillahi kaman yanda alqur'ani yazo daga Allah wa rasulihi da kuma manzansa hadha huwa alwajibu alaina wannan shi aka wajabta mana ba musu ba wannan shine abin da aka wajabta mana ba jayayya ba wannan shine abin da aka wajabta mana ba ainihin wato cene na ce ko kuma ainihin muqabala ba qala almuallif rahimahullah qala alhasan albasri rahimahullahu ta'ala alhakimu la yuja la yumari ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناذرك في الدين فقال الحسن أنا عربت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه kun ji wata magana imam albarbahari yake cewa imam al-hassan al-basri rahimahullahu ta'ala yana cewa alhakimu mai ilimi mai ilimi mai hikima mai ajiye abu a muhallinsa layu mari baya jayayya mai ilimi baya musu baya jayayya wala yudari kuma baya tsananin musu baya yi hikimatuhu ko da yaushe mai ilimi shi iliminsa yanshuruha yana kokarin yada iliminsa ne in qubilat idan ya faɗi ilimi ya yada ilimi in an karɓa abin da ya faɗa hamidallah ya gode wa Allah wa in ruddat in aka ƙi karɓar abin da ya karantar hamidallah ya sake gode wa Allah ya isar da sako in ya isar da sako ya ilmantar da jama'a sai aka karɓa abin da ya isar na saƙon Allah ko saƙon manzan Allah ko saƙon musulunci a dunkule sai ya gode wa Allah in ya faɗa aka ƙaryata shi aka watsar da abin da ya faɗa ba a ɗauka ba nan ma ya gode wa Allah domin bai ɓoye saƙon Allah ba ya isar waje a rajulun wani mutum ya zo ilal hasan ya zo wajen hasanul basari rahimahullah faƙalis sai ce ana unabiruka fiddin na zo ne mai muƙabala da kai a addini muna ta jin Hassanul Basri babban malami ne cikin tabi'a yace sai kawai wani mutum yazo sai yace ina so malam nazo ne dan miƙa mu yi muƙabala da kai fa qala al-Hasan sai Imam al-Hasan al-Basri sai yace ana arabtu dini ni fa na gane addini na ni na fahimci addini na na kuma gane shi fa in dalla dinuka in addinin ka ya bata ne fa zahab fa dulubu je ka nemo naka ni kam nawa na fahimce shi kuma ina tare da shi in naka ya ɓace maka tafi ka neme shi kawai amsar da ya bashi kenan yake yadda su tattauna ashar qauluhu ashak fawzanul fawzan cikin sharhin wannan magana ta hasanul basri yake cewa qala al-hasanul basri rahimahullahu ta'ala al-hakimu la yumari wa la yudani al-hasanul basri din nan fa huwa al-hasanu ibnu abil hasan al-basri al-imam al-mashhur min at-tabi'in in baka san Hassan al-Basri ba shine Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri al-Imam jagora ne a wannan addinin al-mashhur kuma fitacce min at-tabi'in yana daga cikin tabi'ai bai yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yayi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban Annabi sune malaman sa yaqulu shine yake faɗin wannan magana yace al-hakimu al-hakimu ai allazi indahu hikima ai mai hikima wal hikimatu me ake nufi da hikima wad'u shay'i fi mawdhihi ajiye abu a mahallinsa wannan shine hikima duk mutumin da in ya tashi yana ajiye abu a gurbinsa ya ajiye abu a mahallinsa to yana da hikima wa kadhalika al-hakim haka akan fassara mai hikima ya'ani al-faqiha ana nufin mai ilimi mai fahimta ta addini ana kiransa al-hakim fal hakimu yuradu bihi ma'ana yan dan haka kalmar al-hakim ana nufin ma'anoni guda biyu da ita ko dai alhakimu wanda yake ajiye abu a mahallinsa ko kuma alhakimu ana nufin mai ilimi alma'an al'awwal kenan mun ɗauki alhakimu a ma'ana ta farko muraduhu abinda ake nufi da alhakim allazi yadh'u al-umura shine mutumin da yake ajiye al'amura fi mawadhi'iha a wuraren su a inda suka dace wa yuradu bihi aidan kamar yadda kuma alhakimu ana nufin alfaqihu masanin addini li'anna alhikmata domin hikima hiya alfiqhu shine fahimtar addini wa ma'rifatu muradillahi da sanin abinda Allah yake nufi wa rasulihi da manzansa to me irin wannan sufar la yumari ba za ka same shi yana jayayya ba ai la yujadilu baya jayayya jidalan amiqan irin jayayya mai zurfi laisal qasadu minhu alfa'ida wanda babu wata fa'ida da ake nufi a cikin wannan jayayyar baya yi wala yudari ay la yudari ahlal batili sannan baya yin tsananin musu da ma'abota albatil ƙarya ma'abota bata wa yastaslimu lahum ballantana ya sallama musu kansa ya miƙa wuya qawlu hikmatuhu ya'ni ilmu yanshuruha shi mai hikima mai ilimi shine wanda kodayaushe iliminsa yanshuruha yana kokarin yada shi in qubilat hamidallah hadha huwa al-matlub in ya ilmantar aka karbi ilimin sai ya gode wa Allah wannan shine abin da ake nema wa illam tuqbal in ya ilmantar ko ya wa'azantar aka ki karba fa innahu sayakunu abra'a zimmatahu to sai ya kasance dai ya sauke wannan amanar daga wuyansa wa ballagal hujjata kuma ya isar da hujja zuwa ga jama'a qauluhu hamidallah li'annahu aqama hujja sai ya gode wa Allah saboda ya kafa wa mutane hujja wa ballagal hujjata ya isarwa da mutane hujja wa adda ma alaihi ya sauke amanar da take kansa wa hidayatul qulub shiriyar zukatan mutane biye da lahi wannan ba a hannun malami take ba ba a hannun mai wa'azi take ba a hannun Allah take shi mai wa'azi kawai an ce yayi iya bakin wato kokarinsa ya isar da sakon Allah yayi bayani a gane karbar sakon kuma wannan taufiki ne muwafaka ce daga Allah madaukakin sarki domin shiryar da mutane shiriya ta taufiki ba a hannun mai wa'azi take ba tana hannun Allah qaulul hasan imam al-hasan al-basri da yace ana arabtu dini fa in dalla dinuka fadhhab fadlubuhu me wannan magana ta malam hasan al-basri take nufi yace ni kam na gane addini na idan kai addinin ka ya bace maka ka tafi ka nemi kayanka hadhihi kalimatu hikima ita kanta wannan amsar da hasan al-basri ya gaya wa wannan mutum da yace yazo su yi muqabala magana ce ta hikima lamma qala lokacin da yace masa ana unaziruka fi din ni fa nazo ne dan mu tattauna da kai a addini mi musu da kai ko kuma mi muqabala da kai fa qala al-hasan sai malam hasan al-basri yace ana arabtu dini yani abinda hasan al-basri yake nufi ana lastu fi labasin ni bana cikin hayaniya bana cikin rikici addini na ni daidai nake tafiya a kansa babu wani rikici ba ni da wani rudani game da addini hatta unadira ballantana in zo in yi wata muƙabala da kai da nake tunanin ko kai ne akan daidai ko addinin da kake kai shine gaskiya ni na gamsu abin da nake kai akan gaskiya nake wa atajadalu ma'aka ballantana mu bata lokaci wajen jayayya tare da kai amma anta amma kai in kai ne kake da kokonto game da abin da kake kudurce na addini idza kana dinuka laysa ma'aka idan addininka ne baya tare da kai fadhhabtu kai kuma ya rage naka sai ka tafi wa dulubuhu ka neme shi waltamisuhu ka lalibe shi amma ni kam na riga na lalubunawa ina kan aqida ta gaske ina kan addini na gaskiya ni na gamsu da abin da nake kai a matsayin addini in kai baka gamsu ba ka je ka nemi naka qala al muallif rahimahullah imam al barbahari rahimahullah yace wa alam anna ad-din huwa taqalid ka sani fa shi addinin nan ba wani abu bane face koyi والتقاليد abin da ake nufi da koyi kai koyi li ashabi rasulillah kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taqaddama sharu hadha wannan mun gabatar da bayanin sa a can baya qala al muallif rahimahullah imam al barbahari rahimahullah yace wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wasu mutane ala babi hujratihi a kofar gidansa ya ƙulu a haduhum ɗaya daga cikinsu yana cewa alam ya ƙulillahu kaza Allah ba ya ce kaza ba a cikin alkur'ani wa ya ƙulu al'akhar shi ma ɗayan yana cewa alam ya ƙulillahu kaza to ai kuma in ka faɗa haka to ai kuma a guri kaza ma Allah ta'ala ya ce kaza manzo Allah yana cikin gida ya jiyo sahabbansa suna irin wannan tattaunawa fa kharaja mughdaban manzo Allah ya fito a fusace fa qala sai ce abi hadha amartukum wannan shine abin da na umarce ku da shi wannan shine abin da na umarce ku da shi an bi hadha bu'ithtu ilaikum ko da wannan aka aiko ni cikin ku an aiko ni cikin ku ne don in koya muku musu addini an aiko ni cikin ku ne don in koya muku jayayya ko kuma ni wannan shine abin da na umarce ku da shi an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din ku dinga yin karo da littafin Allah sashin sai dinga cin karo da sashi kuna so ku nuna alqur'ani wani bangare yana karyata wani bangare kenan kokari kuke ku nuna cewa alqur'ani akwai tufka da warwara akwai cin karo a ciki kenan fanahahum anil jidal daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa yin jidali ma'ana jayayya da musu wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 178 wa hassanahu ash-shaykh al-albani fil mishka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Al-Mishkatul Masabih wato hadithi na ko shafi na 237 Ash-sharhu sharhin wannan magana al-munazaratu ita fa tattaunawa a addini al-munazaratu tattaunawa a addini yin muqabala innama takunu fil ashiya'il khafiya ana yin muqabala da tattaunawa ne fa a cikin abubuwan da suke boyayyu ba su fito sarari ba la yudra manil haqqu ma'ahu kuma wayannan abubuwan aka rasa gane wane ne mai gaskiya wayanda suke cewa kaza ko wayanda suke cewa kaza wanda yace kaza shine akan gaskiya ko wanda yace kaza fa hadha yahsulu fihi munazaratun to irin wannan ana iya zama a tattauna akan irin wannan min ajali an yattadhiha alhaqu saboda gaskiya ta fito sarari wa yatabayyana ma'a ayyil fariqain kuma a gane a bangarori guda biyu wane ne ke tare da gaskiya al'amarin ya dan buya ya dan shige wa mutane duhu amma wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne to kuma mutane sun kasa gane waye akan gaskiya to irin wannan ana iya zuwa a tattauna kowa ya baje kolin dalilai da hujjojinsa dan jama'a su gane wane ne akan gaskiya kamar yanda wata, wata gwamnati cikin gwamnatocin da suka gabata a Kano ta yi tsakanin malamai da wani mutum ko aka zo yana ta da'awar wasu abubuwa su kuma suna kore wa'annan abubuwan suka ce babu su shi kuma ya ce akwai kuma har yana jan mutane akan haka an fara shigar da rudani cikin jama'a sai hukuma ta ce to kai zo kai ka ce akwai su sun ce babu ku zo ku kuma shi da ya ce akwai shi ake bin bashi ya kawo inda aka ce akwai aka tsare shi ka ce kaza a lokaci kaza a guri kaza ina yake a cikin rubuce a littafin da ka faɗa a ina yake duk wanda ya bibiyi wannan a wannan lokacin ya san bai nuna ba ya san bai iya kare kansa ba abubuwan duk da ya ce babu ya tabbata ba abubuwan da ya ce akwai ya tabbata babu to kaga da yawa waɗanda gaskiya suke nema ba shaksiyar mutum suke kallo su ga ya kama shi mutum suke kallo su ga za su bi shi ko ba za su bi shi ba a gaskiyar suke kallo su ga waye tare da gaskiya baki ne fari ne talaka ne mai kuɗi ba abin da ya shafe su waye mai gaskiya tun daga wannan lokacin da yawa daga cikin wa'anda ya ja ya ce musu akwai wa'annan abubuwan wa'anda ya dinga hayaniya ya dinga ruɗa mutane a kai da aka tsare shi ya kasa fito da su da yawa wa'anda Allah ya sa gaskiya suke nema suka rabu da shi suka bar wannan tafiyar an fahimta ko to irin wannan babu laifin an samu kai cikin irin wannan a zo a zauna ya ce akwai ka ce babu to ya zo ya tabbatar da akwai kai kuma ka kore cewa babu ba sai an yi wani abu in aka yi haka daga lokacin da aka yi wannan tattaunawar a wancan lokacin ai ba sai an ce wani ne mai gaskiya wani ne ba shi da gaskiya ba din mai hankali ya san wake tare da gaskiya wane ne kuma gaskiya take ainihin wato a ba ta tare da shi shikenan kawai in an samu irin wannan babu laifi a tattauna aw ma ayyin rajulain ko kuma gaskiyar nan tana tare da wa cikin wayannan mutane guda biyu in mutum biyu ne amma idza tawaddaha alhaqu amma fa san da gaskiya ta bayyana san da gaskiya ta fito qarara wastabana ta bayyana fala naqbalul munazara to fa mun daina karbar wata tattaunawa yanzu wannan kuma ba za a sake dawowa wata rana kuma a sake cewa a zo a kuma tattaunawa akan abin da an riga an gano waye akan gaskiya waye akan bata shikenan daga nan babu wani magana tattaunawa li'annal munazara li'annal munazira yuridu ta'thira fil haqq domin dukkan mai muqabala mai munazara yana nufin ya samu tasiri ne fil haqqi a cikin gaskiya wa sarafan nasi anhu kuma ya raba mutane da gaskiya so yake yi tasiri ya damalmala wa mutane gaskiya su kasa gane ina gaskiya take ya kawar da tunanin mutane daga kan gaskiya tunda an gano shi shikenan lokaci yayi saura minti daya to minti daya ba za mu iya qawluhu sallallahu alaihi wasallam abi hadha amartukum shi yasa manzo Allah ce da wannan na umarce ku hadha hadithun azim wannan hadisi ne mai girma lamma sami annabi sallallahu alaihi wasallam qauman lokacin da manzo Allah ya ji wasu mutane cikin sahabbansa ya tajadaluna suna jayayya da musu fil qur'ani game da alqur'ani wa ya'khudhuna al-ayati al-mutashabihat suna ɗauko ayoyi waɗanda ma'anarsu ba wato ma'anarsu bata fito sarari ba ayoyi mutashabihai wa yahtajjuna biha suna kafa hujja da ita kullun ya'khudhu ayatan kowanne ɗaya daga cikin su yana ɗauko ta aya tu'aridul ayatil ukhra da ta ci karo da ɗaya ayar wa ya ƙulu kuma kaji yana cewa alam ya ƙulin lahu kaza Allah ba ya ce kaza ba sun ma ya ƙulin akhir shi ma ɗayan ya ce alam ya ƙulin lahu kaza Allah ba ya ce kaza ba fa hadhihi dariqatu ahli zai wannan tafarki ne na ma'abota karkacewa gaskiya qala ta'ala shi sa Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alayka alkitab Allah fa shine wanda ya sauka maka da alqur'ani minhu a cikin alqur'anin nan ayatun muhkamat akwai ayoyin da hukunce-hukuncensu a bayyana suke hunna ummul kitab kuma wa'annan ayoyin sune asalin littafin sune asalin alqur'ani wa ukharu mutashabihat sannan wasu ayoyin na alqur'ani suna da ma'anoni fiye da daya ma'anar su bata fito wato bata bayyana ba kamar wato ayoyin wa'ancan ayoyin kashin farko sai Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma duk waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai karkacewa daga kan gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha sai kaga suna bibiyar abin da yake da ma'ana fiye da daya abin da yake da dan rikitarwa minhu daga cikin alqur'ani suratu ali imran aya ta bakwai wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam da haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ali hadha amartukum abi hadha amartukum da haka na umarce ku wannan shine abin da na umarce ku ar-rasul yanha an hadha kaga manzo Allah ya hana irin wannan musul qala yace la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd kada ku dinga gwabza ayoyin alqur'ani su dinga cin karo da juna kitabullahi la yatadarabu abadan wala yata'arad alƙur'ani ga duk wanda suka fahimce shi baya cin karo da juna baya warware juna idza wufiqa alimu idan aka dace aka samu malami li fahmihi da ya fahimci alƙur'ani za ga babu cin karo a ciki fa innahu inna ma yata'aradu wa yatadarabu kawai inda zaka ji alƙur'ani yana cin karo za ga inda alƙur'ani ke warware juna inda aljahil a wajen jahili ne wanda ke jahili shi yake fahimtar alkur'ani yana cin karo yana warware juna allazi laysa ma'ahu usulul ilmi sahih wanda ba shi da asalin ilimi ingantacce to shi yake ganin qur'ani akwai cin karo a ciki amma dukkan wanda ya fahimci alkur'ani ya san babu cin karo a cikin zancen Allah subhanahu wataala sai mu tsaya daidai wannan gabar lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin amin amin